الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha shida ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to idan aka ce huska wanda a larabci shine ake kiranta alwajihu kenan ai mayu tawajjahu bi abinda ake fuskantowa da shi don haka malamai suka ce ita fuska tana da tsawo tana da faɗi iya tsawon fuska daga matsarar gashin kai na al'ada ƙarshenta shine suka ce ila akhir zakan zuwa ƙarshen kenan mukamiki kenan waɗannan ƙasusuwa sune ake kiransu allah hayani an gane ko kuma su ne ake kira azzakan kenan jam'unsa shine azzakan kenan haɓa kenan shine ƙarshen tsawon fuska faɗinta kuma suka ce daga wannan kunne zuwa wannan kunne don haka duk abin da yake wannan tsakani wajibi ne mutum sai ya wanke shi to malamai suka ce a nan an so mutum ya shigar da ruwa ƙarƙashin haɓa nan alhanuk amma shi baya cikin fuska gane ko dan ya zaman ture ka kewaye da wanke abin da yake na wajibi a kanka idan mutum yana da gemu suka ce sai ya gudanar da ruwa kenan akan gemun shi ya haka a takaice wannan shine iya tsawon fuska kuma shine iya fadin ta kenan daga wannan kunne zuwa wannan kunne dole sai mutum ya wanke tsakanin don haka za ka samu kuskure da yawa ga wasu daga cikin musulmi dangane da arwalla wani in yi arwalla bakin nan za ka ga ya wanke maimakon ya wanke har nan baya iya kaiwa bakin nan kawai zai wanke a fuskar shi to shi ko dole ne sai ka kawo daga wannan kunne sai ka zo daga matsalar gashin kai na al'ada sai ka kawo karshen haɓa na'am
ta da sake hau shi da kai ta ba ku sake shi masu sake hau mutumin kasbai
wai shi kamar bincike dangane da jini idan mutum zai auri mace wannan ba laifi ba ne a zo a yi ta halilun dan a jarraba a ganin shin jinin ya dace ko bai dace ba domin akwai jinanen da ba sa haduwa wanda in suka haɗu akwai matsaloli da ake samu a ilmanci kuma da irin kasancewar wani yana da rashin lafiya ta imasi wanda akwai lokacin da in namijin yana da macen tana da wanda in suka haɗu yaron yakan wahala in Allah ya kaddara an samu da yakan wahala da yawa a irin wannan bangare ko kuma kasancewar irin wannan cuta ta zamani kenan sida akan iya zuwa a yi awo kowanne a tabbatar da cewa lafiyarsa wannan ba laifi ba ne ba an gane ko ɗaukan mataki ne shi kuma ɗaukan mataki abu ne wanda aka shar'anta mana riko da sababi ke al'amari a hannun Allah yake ta kan iya yiwuwa a auna a tabbatar da haka kuma al'amarin ya kasa kasancewa amma wannan ana kiran shi sababi addu'a kanta da aka shar'anta mana domin neman kariya ne kafin abu ya faru kamar yadda wani lokaci wata uwa take faɗa mu wani ɗan uwanta ne wanda aka aura masa ita wanda sun je likita an auna an samu matsala akwai iyansu biyu wanda yaran suna kankaninsu amma yaran saboda kasancewar alakar jinin shi da nata bai zo daidai ba na dangi ne wanda suke dangin juna ne sai ya zamanto yaran tabarakallahu yaron dan karami ne duka bai wuce ba shekara uku zuwa hudu amma bai ya iya motsawa saboda jiki mota ma sai an dauke shi ake dora su kuma akan ana musu rejim ana takaita musu cin abinci ta ce da yaran ba sa kalluwa a yanzu haka a lokacin da take wannan din yaran sai da dare nan ta kasu da su ba a hudo su ba jama'a su su kuma abin da aka auna aka tabbatar musu cewa matsalar tsakanin shi da ita ne wanda kuma yana da wata mata guda babu irin wannan matsalar tsakanin shi da shi to a lokacin nan ta nemi cewa ya sauƙaƙe mata ita za ta iya zama da sunan cewa ta kula da wannan yara to kaga irin wannan abubuwa ne wanda ilimi ne na ci gaban rayuwa yake kawo haka a jarraba a gani kenan duk wanda aka auna aka tabbata akwai irin waɗannan matsaloli ba laifi ba ne ba irin wannan abu da ake musamman a irin wannan lokaci musamman irin wannan rashin lafiya to ya kamata a ringa aunawa a auna a tabbatar da cewa kai lafiyar ka kalau ita ma lafiyar ta kalau don kar wani ya yi ta'addanci a kan wani wanda wani dan uwa bayan ya yi auren an gama komai tarewa ta rage da aka je aka auna sai aka tabbatar da cewa matar ba ta da lafiya kaga irin wannan matsala ce tunda rashin lafiya ce wadda ana ɗauka da izinin Allah na'am wanda ya kashe kansa ya mutu a matsayin shi na musulmi matukar bai halatta kisa ba kuma ya mutu a matsayin mai laifi babba abun Allah subhanahu wa ta'ala kuma iya abin da yake kan mu za mu yi masa wanka irin yadda muke wanke duk wani mamaci na mu yi masa likabani mu yi masa sallah mu kai shi makabarta ta musulmi mu binne kuma mu yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama kuma lamarin shi mu maida zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bawa ne na shi ya mutu akan laifi daga cikin manyan laifuka shine kisan kai in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama kuma ya damke shi da azaba gwalgwadon laifinsa a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa kuma za a kai shi aljanna kisan kai laifi ne daga cikin manyan laifuka baya fitar da mutum daga cikin musulunci matukar bai halatta haka ba maganar cewa wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri wannan aƙida ce ta khawarij ba aƙida ba ce ta ahlus sunna wal jama'a kamar yadda ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar da haka na daga cikinsu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kisan kai yana karkashin ma duna zalika laifin da in bawa ya samu ubangiji subhanahu wata'ala da shi Allah ya alƙawarin baya gafarta masa laifi ne daya daya ita ce shirka dan haka kisan kai mutum ya kashe kansa ko ya kashe wani wanda yana karkashin ma duna zalika haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce hadisin Ubada ibn Sami ke faɗa bayi uni Allah tushi bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bi dhalika fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ujiba fi dunya fa huwa kafaratun la wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a afa an wa in sha'a aqabahu ala dhalik don haka wannan hadisi yana tabbatar da duk wanda ya kashe kansa ya mutu a matsayin shi na mumini mai rageggen imani lamarin shi na ga Allah in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul wasaya mun tsaya ƙarshen babi na talatin da uku kai tsaye za mu tashi farkon babi na talatin da hudu قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا قال الواجب لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله malam Allah ya shi kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mai yin waƙafi da wata dukiyarsa ya faɗa a lokacin da zai yi waƙafi da wannan dukiya ya ce la na samanahu illa ilallah wannan abu ba ma neman kudinsa abun kowa in banda Allah mahalicinmu fa huwa ja'iz malam yace yin haka ya halatta ya halatta ma'ana ka ware wata dukiya daga cikin dukiyarka sai ka ce wannan dukiya misali wannan gida ko wannan gona ba na neman kudinta abun kowa in banda Allah to wannan lafazi da kai ya inganta a matsayin cewa wannan kalima da kai ta isa ta wadatar akan cewa wannan dukiya kayi wakafinta don haka shi wakafi da duk wata kalima da mutum zai zo da ita wanda a ƙarƙashin kalimar akwai alama wadda take nuna cewa wannan dukiya mutum ya yi wakafinta to ya inganta ba sai ma ka zo da lafazin cewa na yi wakafin dukiya kaza ma'ana wakaftu hazihi dara ba sai ka faɗi haka ba kaga anan su iya kawai kalimar da suka yi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa su sayar masa da gonar domin ya gina masallaci shine sai suka ce a wannan gona tamu ba ma neman kudinta abun kowa in banda Allah to don haka wannan kalima ta kunshi cewa suna nihin yin wakafi da wannan gona tasu shine anan malin ya zo da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga banu najjar shine ya ce ya bani najjar mazan allah ya ce ya ku banu najjar zaminuni bi ha'idikum Allah ya ce ku mun kudin wannan gonar taku ku faɗa mun kudin ta na biya suka binciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nihi da yin wannan gona manzan Allah ya sanar da su cewa yana nufin ya gina masallaci Alu sai suka ce da shi la na samanahu illa ilallah wannan gona tamu ba ma neman kudinta abun kowa in ban da Allah to don haka al'imamul bukhari yayi wannan tarjama yayi wannan babi in shi mai wakafi mai nihin yin wakafi ya faɗa a lokacin da zai yi wakafi ya ce la natlubu samanahu illa ilallah wannan gida nawa ko wannan gona tawa da abin da ya kama da haka cewa ba na neman kudinsa a gun kowa in ban da Allah to wannan ya inganta wakafi ne an gane ko wannan lafazi kawai in dai ya zo da shi to yana tabbatar da cewa kenan ya yi wakafin wannan wato dukiya don haka shi ne kenan malin ya ce fahuwa ja'iz ya ce wannan ya halatta kenan a matsayin wakafi ne kenan ba sai ya ce na yi wakafin wannan gona tawa ko na yi wakafin wannan gida kaga tun da iya abinda suka faɗa da manzon Allah ya ce kumun kuɗin wannan gona ta sai suka ce la nadlubu samanahu illa ilallah ba ma neman kuɗin wannan gona a gun kowa in ban da Allah manzon Allah ya tabbatar da su akan wannan wakafi da suka yi باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين قال أبو عبد الله على أوليان واحدهما أولى ومنه أولى به قوله أثر أي ظهر أأثرنا أي أظهرنا وقال لي علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه هو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداع فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاء فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأهلفهم فأهلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهم فهلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Allah mai girma da ɗaukaka a cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku muminai ma'ana waɗanda suka gasgata ubangijinsu suka gasgata manzanninsa su ne ubangiji ta'ala yake banta da wannan kira ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da ubangijinku kuka yi imani da manzanninsa shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati sunani zawa adilin minkum wato shaidawa tsakaninku akan wasiya a lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayanku shine isnani zawa adilin minku wato shine mutum biyu waɗanda suke ma'abuta adalci daga cikinku tare da cewa wasu malamai a nan sun tafi akan ma'anar shahada a nan ita ce shaida da ake tabbatarwa idan za ka yi wasiya a lokacin da alamun mutuwa suka halarto ma ɗaya daga cikinku to ka samu mutum biyu su zamanto su ne shaidu akan wannan wasiya da za ka yi misali ga wanda za ka ma wasiya to sai ka samu mutum biyu sai su zamanto su ne shaidu tare da cewa abinda ake nihi da shahada a nan a magana mafi rinjaye wato shine alhudur an gane ko kenan abinda ake nihi waɗanda kenan za a ma wasiyar a lokacin da mutuwa ta halarto ma alamun mutuwa suka halarto ma ɗayanku kenan waɗanda za a yi musu wasiya kenan su zamanto mutum biyu amma a nan wannan litta'akidi ne domin karfafawa amma ko da mutum ɗaya ne kama wasiya to wannan akan wadatu da wannan wasiya da kai masa tunda a nan inda a ce shaidu ake nihi to ba maganar shi shaida a rantsar da shi ba magana a rantsar da shi don haka shine a nan da ya ce shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati thnani zawa adilin minku kenan ma'anar ayar in ma ka ce shaida tsakaninku akan wasiya a lokacin da alamun mutuwa ya halarto ma ɗayan kenan shaida ta mutum biyu mutum biyu za a samu daga cikin a samu mutum biyu daga cikin umumine ko kuma kenan ma'anar cewa waɗanda kenan za su zamanto su ne shaida akan wasiyar mai wasiya a lokacin da alamun mutuwa ya halarto ma ɗayanku shine kenan a samu mutum biyu daga cikin kumome shine ubangiji ta'ala ya ce shahadatu bainikum kenan shaida tsakaninku ko kuma halarta tsakaninku kenan hinar wasiya sai ka ce akan wasiya akan tabbatar da wasiya idza hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa ya halarto ma ɗayanku isnani zawa adilin minku kenan su ne mutum biyu ma'abuta adalci daga cikin a nan adalci malamai suka ce mutanen da suke da rikon amana kuma waɗanda suke masu cikakken hankali kenan masu fahimta da lura a samu mutum biyu shine ake nihi kenan masu amana waɗanda suke kuma masu fahimta masu hankali kenan wanda za su san menene ake ne sai ya ce au akhara ne min gairiku in har mutum biyu daga cikinku kenan muminai ba su samu ba au akhara ne min gairiku kenan a nemi wasu mutum biyu na daban min gairiku wanda ba daga cikinku ba suke kenan waɗanda suke ba musulmi ba kenan a nan abin da muke so mu gane sai in ba a samu ba musulmi guda biyu kenan za a yi wasiya ga waɗanda suke kafirai in har ba a samu ba kenan mominai guda biyu to a nan sai a nemi kafirai guda biyu misali waɗanda suke ba musulmi ba tunda a farko ubangiji ta'ala ce a isnani zawa adilin minkum ai min ahli dinikum ai muslimun kenan waɗanda suke ma'abuta addininku kenan musulmi a samu mutum biyu au akharani min gairi ko kuma wasu biyu na daban min gairi kuma waɗanda ba sa cikin ku kenan waɗanda ba musulmi ba sai yace ina antum darabtum fil ardi in har kun yi bulaguro a ban ƙasa kenan don haka a nan malamai suka ƙayyade na cewa shaidar kafiri ga musulmi ba ta halatta sai a hali ɗaya-ɗaya shine hali wanda yake na bulago an gane ku sai a hali wanda yake na bulago shi ma kuma sai in ba a samu musulmi ba shine a nan ubangiji ta ala ya ce in antum da rautun fil ardi in har kun yi bulaguro a ban ƙasa kenan kuna cikin tafiya mutuwa ta halartu ma ɗayanku ciwon mutuwa in akwai musulmi guda biyu to sai ya yi musu wasiya in babu musulmi guda biyu kenan sai ya nemi kafirai biyu kenan sai ya yi musu wasiya shine a nan ubangiji ta'ala ya ce in antum da rautun fil ardi sai ce fa asabatkum musibatul maut wato musiba ta mutuwa ta same ku shine ma'ana alamun mutuwa suka halarto ma ɗayanku a wannan lokaci kenan zai yi wasiya sai ya ce ta habi suna kuma min ba'adis salati su waɗannan waɗanda ba musulmi ba biyu waɗanda aka yi musu wannan wasiya ubangiji ta'ala ya ce ta habi suna kuma ku tsayar da su min ba'adis salati wato bayan sallah wace sallah ce ita ce sallah ta la'asar kamar yadda da yawa daga cikin magabata suka tabbatar da haka suka ce ita domin sallah ta la'asar dukkan wato ahadul milal suna girmama wannan lokaci waɗanda ma ba musulmi ba suna girmama wannan lokaci wanda yake na bayan la'asar da haka lokaci ne wanda yake mai girma ko su ba sa yarda su yi rantsuwa da Allah akan ƙarya wato bayan la'asar shi ne ya ce ta habi suna kuma ku tsayar da su min ba'adis salati wato bayan kenan sallah ta la'asar domin kenan rantsar da su lafazin ta habi suna kuma ba ana nihi cewa a sanya su kurkuku ba abinda ake nihi a tsayar da su kenan a tsare su bayan sallah ta la'asar fayi usimani billahi wato su yi rantsuwa da Allah inir tabutun in har kun yi kokonto game da al'amarinsu kenan lokacin da suka zo suka tabbatar muku da wannan wasiya ku muminai in har kun yi kokonto game da al'amarinsu kuna tuhumarsu da wani ha'inci to sai ku kai su gaban alƙali bayan sallah ta la'asar alkali ya tsida su ya rantsar da su da Allah su faɗa daga cikin abin da za a laƙanta musu a cikin rantsuwar su ce la nashtari bihi samana ba za mu fanshi wani amfani na rayuwar duniya wato game da wannan rantsuwa ta mu yi rantsuwa ta ƙarya don mu danne haƙƙin wani walau kana za ƙurba ko da shi wanda za mu yi shaida gare shi cewa ma'abucin kusaci ne gare shi ko mun kusacin shi da mu kuma wala na tumu shahada tallahi ba za mu koyi shaida ta Allah an gane ko a nan an jingina shaida zuwa ga Allah domin shi ne ya yi umarni game da tabbatar da shaida da cewa kuma kar a koye ta shi ne suka ce wala na tumu shahada tallahi ba za mu ɓoye shaidar Allah wadda ya umarci mu game da bayyanar da ita inna izalla min al'azimi in har mun yi haka to lalle ne mun kasance daga cikin waɗanda suke masu ɗaukan zunubi zunubi wanda yake mai girma haka alkali zai lakanta musu wato wannan rantsuwa su yi in sun yi wannan rantsuwa kenan in ana tuhumar su kenan za a rantsar da su in an rantsar da su sun yi rantsuwa da Allah in yaso kenan sai su tashi su yi amma in har ba a tuhumar su to dama magana a rantsar da su ma bai mata su ba kenan sai in ana tuhumar su ne za a kawo su gaban alkali in suka kawo wannan wasiya suka ce wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ga abin da ya ce to in ana tuhumar su sai a kai su wajen alkali bayan la'asar alkali ya rantsar da su kuma ga yanda zai lakanta musu rantsuwa an gane ku shi yasa Allah ya mana sharadi anan yace inir tabutum in har kun yi kokonto game da al'amarin su kenan kuna tukumar su da wani ha'inci kenan shine fa yuqsimani billahi an gane ko kenan sai alkali ya rantsar da su billahi da Allah akan cewa la nashtari bihi samana su ce ba za mu fanshi wani amfani na rayuwar duniya bihi game da wannan rantsuwa ba za mu yi rantsuwa ta ƙarya don mu danne wani haƙƙin wani walau kana za ƙurba ko da shi kenan wanda za mu yi shaidar gare shi kenan shi wanda ya mana wasiyar an gane ko walau kana za ƙurba ai walau kana da mashhudu lahu za ƙurba kenan ko da shi wanda za a yi shaidar saboda shi kenan ma'abucin kusa ce mugu da ƙari wala na shahada shahadatallahi kuma ba za mu koye shaidar Allah wadda ya umarce mu game da tabbatar da ita tunda shi ya ce wa aqimu shahadata lillah inna idzal min al-asimina lalle mu yayin nan in har mun boye shaidar Allah subhanahu wata'ala mun yi rufa rufa lamin al-asimina lalle muna daga cikin masu daukan zunubi to bayan wannan rantsuwa da aka rantsar da su shine ubangiji ta'ala sai ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman in har aka gano cewa sun cancanci ɗaukan zunubi game da wannan rantsuwa da suka yi aka tabbatar aka gano cewa wannan rantsuwa fa da suka yi rantsuwa ce suka yi ta ƙarya an gane ko aka gano cewa rantsuwa ce ta ƙarya wasu alamomi suka bayyana bayan sun yi rantsuwa da Allah sai aka gano cewa rantsuwan nan da suka yi rantsuwa ce ta ƙarya ubangiji ta'ala ya ce fa'akhara ne sai a samu wasu mutane biyu na daban ya kuma ni makamahuma su tsaya matsayinsu minan lazina ta haɓa alaihim daga waɗanda wato suka cancanci wannan abu game da su alaihim anan bi ma'ana fihim al'aulayan waɗanda suke mafiya kusaci da shi mamacin wanda ya wasiyar lafazin al'aulayan a nan na'at ne na akara ne aifa akara ne da aulaya ne kenan wasu biyu waɗanda suke mafiya kusaci da mamaci kenan daga cikin dangin mamacin magadan shi sai a samu su ya kuma ne makama kuma sai su tsaya matsayin waɗancan biyun kenan waɗanda suka zo suka yi rantsuwa ta ƙarya kenan minan lazina ta haka alaihim daga waɗanda suka cancanci wannan abu game da su fayi usimani billahi su waɗannan biyu daga cikin dangin mamacin sai su yi rantsuwa da Allah a gaban alkali la shahadatuna su tabbatar ma alkali cewa rantsuwanmu da muka yi a haƙumin shahadati ma ita tafi cancanta game da rantsuwarsu abinda ake nihi da shahada a nan na biyu abinda ake nihi shine rantsuwa an gane ko? shine wannan la shahadatuna su tabbatar da cewa lalle rantsuwar mu da muka yi a haƙƙu min shahadatihima ita ta fi cancanta ta fi gaskiya game da rantsuwarsu wa ma'ata daina kuma mu ba mu yi shishigi muka ƙetare iyaka akan ruguza wato rantsuwarsu domin mu cancanci wannan abu inna idan lamina zalimin lalle mu in har haka ne to muna daga cikin azzalamai haka su ma za su yi wannan rantsuwa a gaban alƙali da shahadatuna a hakumin shahadati ma wa ma a tadaina inna idan lamina zalimi kenan wannan kenan bayan sun yi rantsuwa da Allah aka gano cewa rantsuwan nan da suka yi rantsuwa ce ta ƙarya aka samu wasu alamomi da suke tabbatar da haka kenan a lokacin nan su waɗanda suke magadan shi wannan wanda ya wasiya kenan su biyu sai su zo gaban alkali su yi rantsuwa a cikin rantsuwar za su tabbatar da cewa da shahadatuna a hakumin shahadati ma lalle ne rantsuwar mu ta fi cancanta game da rantsuwar su kuma wa ma'ata daina mu wa mu ketare iyaka a kansu inna idan lamina zalimina in har mun ketare iyaka a kansu game da watsar da rantsuwar su to lalle muna daga cikin masu zaluntar kawunan kenan in sun yi wannan rantsuwa to kuma a lokacin nan sun cancanci abinda suka yi rantsuwa a kan shi dole a matsa waɗancan a tirsasa su su hudo haƙƙin masu haƙƙi sai ya ce zalika ubangiji ta'ala ya ce wannan hukunci ma'ana na mayar da rantsuwa zuwa mutum biyu daga cikin dangin shi wanda ya yi wasiya kenan daga cikin magadan shi adina ubangiji ta'ala ya ce shi ne ya fi kusantarwa an yi atubi shahadati akan kenan akan zauwarsu da wata rantsuwa ala wajihiha akan fuskarta aw ya khafu an turar da aimanu ba da aimani ko kuma jin tsoron kenan akan jin tsoron mayar da wasu rantsuwa ba da aimanihim wato bayan rantsuwarsu a mayar da ita akan wani kenan wannan hukunci da Allah ya zartar da shi su waɗannan waɗanda aka musu wasiya da aka tuhumce su aka rantsar da su kaga in har sun san cewa in an gano cewa makaryata ne to za a dawo da rantsuwa a kan ga waɗanda suke dangin mamaci kenan su yi rantsuwa kuma dole a matsa su su hudu kenan za su ji tsoron Allah a wannan lokaci su yi rantsuwa in za su yi rantsuwa ma za su yi akan gaskiya kenan tunda sun san cewa in aka gano cewa wannan rantsuwa ce ta ƙarya suka yi to su tabbata cewa za a zo da wasu mutum biyu su tsaya a matsayinsu su yi rantsuwa da Allah kuma dole a ba su a matsa waɗancan kenan su wannan su amayo abin da suka danne na haƙƙin jama'a kenan wannan zai iya kai su a farko ma in za su yi rantsuwa su yi rantsuwa wadda take ta gaskiya shine yace zalika adana wannan kenan shine mafi kusantarwa ala shine yace an ya atu bi shahadati nan sai ka kaddara ala kenan ai ala an ya atu bishahada ai zalika wannan hukunci da Allah ya zartar da shi adina shine kenan zai kusantar da su a bisa zawwa da rantsuwa ko kuma ka ce zawwa da shaida ala wajhiha akan fuskar ta yanda take kenan a farko za su faɗi gaskiya aw ya khafu an turar da aimanun ba da aimani ko kuma shine zai kusantar da su kenan akan su ji tsoron kenan mayar da rantsuwa bayan rantsuwarsu kenan za su ji tsoron cewa in ma fa sun yi rantsuwar ƙarya to su tabbata cewa fa za a mayar da wannan rantsuwa tasu a watsar da tasu kenan a mayar da ita ga wasu mutum biyu kenan su ne za su zo su tsaya matsayin su yi rantsuwa kuma su cancanci abu sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron ubangijinku ku tsara dokokinsa wasu ma'u ku ji abin da ake faɗa muku ji wanda yake na karɓa sai ce wallahu la ya hadil qaumal fasikin ku tabbata ubangijin ku baya shiryar da mutane waɗanda suke marasa da'a zuwa hanya wadda take ta daidai sai ce al'aulayan wato lafazin al'aulayan wahidu huma aula kenan tasniya ce ta aula in aka ce aula kenan mafi kusa ce an gane ko kamar yadda ya ce wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'd ay aqrabu bi ba'd wa minhu sai ya ce aula bihi ay aqrabu bihi lafazun usira bi ma'ana zuhira kenan aka gano a asarna ai azharna kenan mun gano shine can cikin suratul kahf ubangiji ta'ala yake faɗa wa kazalika a atharna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqqun a atharna ay azharna to shine anan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa kharaja rajulun min bani saham wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa wani mutum daga cikin kabila ta banu saham wanda shi wannan mutumin musulmi ne ya fita tare da tamim wato ibn aus addari shi kuma a lokacin nan banasari ne an gane ko yana addinin kiristanci wa adi ibn badda da adi ibn badda shi ma ba musulmi ba ne a wannan lokaci sun fita izuwa ina wato izuwa sha domin suna fatauci daga nan makka wato izuwa birnin sha su sari kaya a nan makka su kai sham su sayar kuma daga can sham kuma su saro kaya kuma su kawo maka su sayar da su to sun fita tare da shi shi wannan mutum daga cikin banu saham kenan ya fita zuwa birnin sham tare da tamim ibn aus addari da adi ibn badda famata sahamiyu a lokacin nan shi wanda yake musulmin an gane ko dan kabila ta banu saham sai Allah ya masa rasuwa amma kafin Allah ya masa rasuwa lokacin da rashin lafiya ta tsananta sai ya kirayi tamim ibn aus addari da adi ibn badda wato sai ya musu wasiyar cewa ga kayan shi idan suka dawo gida makka su bayar da wannan tarkace nashi zuwa ga iyalinsa amma kafin haka da yake a cikin wata kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya rubuta takarda ya ƙididdige duk abin da yake nashi na dukiya sai ya ɓoye wannan takarda a cikin wasu kaya daga cikin kayan shi gaba ɗaya kayayyakin shi ya hada sai ya rubuta takarda game da duk abin da yake tare da shi na dukiyar shi sai ya kumshe wannan dukiya gaba ɗaya sai ya ba su ya ce in kun zo gida ku bada shi ku bada zuwa ga iyalina to a lokacin da an gane ku shi wannan mutumin shine ake kiran shi budayil ko kuma buzail an gane ku shi musulmin kenan wanda Allah ya masa rasuwa shi ne ya ce famatar sahamiyu shi wannan musulmin sai Allah ya masa rasuwa bi ardi laisa biha muslim a ƙasa wadda babu musulmi babu musulmi sai waɗannan kawai kiristoci tare da shi waɗannan arna biyu tare da shi falamma kadima a lokacin da suka iso makka bi tarikatihi wato da dukiyar shi ta gado kenan iya abin da ya bari wannan gaba daya tunda ya riga in aka ce tarika abin da mamaci ya mutu ya bari shine kenan dukiyar gado falamma qadima bi tarikatihi lokacin da suka gabato birnin makka kenan da iya abin da ya bari na dukiyarsa faqadu jama min fibbatin mukhawwasa min zahabin wato danginsa da suka bincika kaya gaba ɗaya suka duba takarda ga abin da yake a tabbace nashi na dukiya sai suka rashi wato wani tangaran wanda yake na azurfa mukhawwasan min zahabi wato an masa zanen kaba wato da zinare an gane ku idan aka ce jam wato shine tangaran ko kuma ka ce acid kenan irin wannan babba da ake yi haka an gane ku irin kenan shine dai ake kiran shi a hausa tangaran kenan acid irin wanda yake mai dan zurfi mai dan faɗi haka to shine na azurfa ne aka kera shi na azurfa ne aka kera shi amma bayan shi sai aka masa ado ado irin wanda yake na kaba kuma da zinare ne aka wani wanda kimar shi abinda aka sayar da shi shine dirhami dubu aka sayar da shi dirhami dubu saboda tangaram ne wanda yake tsadadde ado aka mishi zanen kaba mukhawwasan lafazin mukhawwasan an ciro shi ne daga alkhus idan aka ce alkhus ita ce kaba shine yace mukhawwasan min zahabi an masa zanen kaba da zinare kenan bayan shi haka aka masa zanen kaba da zinari to su iyalin da suka bincika sai suka ga wannan tangaran babu shi shi kwado a cikin kayan da ya mallaka babu mai tsada a cikin tarkacen kayan shi sama da wannan fa ahalafa huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rantsar da su domin su waɗannan dangin mamaci a lokacin da suka rashi wannan wato tangarankin an gane ko sai suka zo suka tambaye su suka ce da su hal ba a sahibuna shay'an min mata'ihi suka ce wai shin dan uwanmu a cikin kayan shi ya sayar da wani abu suka ce a fahalittayar tijaratan shin ko ya yi wata kasuwa ma'ana ya bada an bashi wasu kaya suka ce a suka musu tambaya ta uku halqala marduhu fa anfaqa ala nafsihi shay'an min mata'i washe rashin lafiyarsa da ya kwanta ta yi tsawo har ya kashe wani abu na dukiyarsa domin neman magani suka ce a suka ce to ai mu a cikin kayan shi mun samu wata takarda fiha tasmiyatu ma kana ma'ahu wanda a cikinta akwai dukkan abin da yake kayansa kenan ya zana su ya kididdiga su suka ce mun rashi wani tangaran wanda yake na azurfa wanda an masa zanen kaba da zinare suka ce mu mun bincika mun bincika kayan shi babu su suka ce a wa malana ilmu bil ina mu dai a kayan da ya ba mu mu ba mu san ba cewa yana da wani tangaran na zinare na azurfa mu ba mu san da haka ba to a lokacin nan su dangin mamacin sai suka kai karan su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu fa muna tuhumar waɗannan mutane guda biyu kenan anan bayan sun dawo Madina an gane ko bayan sun dawo Madina shi kenan tamim ibn aus addari da shi da wancan adiyu ibn badda kenan waɗannan mutane suka zo suka kawo ƙarin su kuma san Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi waɗannan mutane muna tuhumar su kaji kaji tunda mu mun samu takarda a cikin kayan dan uwanmu ya zane mana duk abin da yake nashi akwai wani tangaran wanda yake na azurfa an masa zanen kaba da zinare to mun bincika ba mu same shi ba kuma mun tambaye su sun ce a su ba ba su san da shi ba a lokacin nan suka nace akan inkari cewa su ba su san komai ba abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa waɗannan kaya kawai manzo Allah sai ya rantsar da su da Allah an gane ko ya rantsar da su kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa yuqsimani billahi in irtabtu la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wala naktumu shahadatallahi inna idhal min al-asimi bazan Allah ya rantsar da su shine yace fa ahlafahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rantsar da su ثم وجد الجام بمكة bayan wani lokaci wannan tangaran sai gashi an same shi a birnin makka an gane ko aka same shi a gun wasu waɗanda aka samu wannan tangaran a gunsu aka tambaye su ina kuka samu wannan tangaran sai suka ce ibta anahu min tamimin wa adiyin suka ce a mu agun tamim ibn aus addari da adi ibn badda agun su muka saya wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya shi tamim ibn aus addari yake cewa koyewa muka yi muka sayar da shi dirhami dubu na ɗauki dirhami ɗari biyar na ba wato shi kenan adi ibn badda shi ma ya ɗauki ɗari biyar shine yake cewa lokacin da na musulunta ya ce wallahi na ringa ganin girman wannan laifi wannan ha'inci da muka yi ya ce na tafi na iske iyalin su wannan mamaci na ba su labarin cewa lalle ga wannan al'amari yadda yake na kuma kilga dirhami 500 na biya su haƙƙinsu na ba su labarin cewa shi ma ɗan uwana kenan adi ibn badda shi ma akwai 500 a gunsa shi ne anan ya ce sun mawushi da jamu bi makka sai aka samu wannan tangaran wato a birnin makka faƙalu aka tambaye wanda aka samu wannan tangaran abunsu ina kuka same shi suka ce ibta anahu min tamimin wa adiyin mun saye shi ne abun tamim da adi faƙama rajulani min auliya isahami a lokacin nan wasu mazaje biyu daga cikin dangin shi wannan dai wanda Allah ya masa rasuwa kenan musulmi fa halafa sai suka yi rantsuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shahadatuna cewa lalle rantsuwar mu a haƙƙo ita ta fi cancanta min shahadati hima game da rantsuwarsu domin rantsuwarsu rantsuwa ce ta karya wa inna li jamali sahibihim suka yi rantsuwa da Allah cewa wannan tangarankin na dan uwansu ne an gane ko suka yi rantsuwa da Allah kenan tunda sun yi rantsuwa da Allah dole a tursasa wadancan kenan su ba su haƙƙinsu shine yace qala sai yace wa fihim nazalat hadhihi al-aya Abdullahi dan Abbas yace game da su ne wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut to dan haka a takeice wannan aya da wannan hadisi da malam ya zo wanda shi hadisin wato an gane ko sababin wannan hadisi kenan sababin saukar ayar shi ne wannan hadisi kenan in wasiya ta kama a cikin yanayi ne wanda yake na bulaguro to wanda mutum zai nema ya musu wasiya su ne 'yan uwan shi musulmi in har 'yan uwan shi musulmi ba su samu ba to zai iya samun kenan waɗanda ba musulmi ba mutum biyu ya musu wasiya kuma ga in an zo in sun ba da wannan shaida akan wannan wasiyar cewa ga abin da aka faɗa musu in ba a tuhumar su to wannan ba komai amma in ana tuhumar su kenan za a kai su gaban alkali ya rantsar da su kenan bayan an rantsar da su in har wasu alamu suka bayyana game da cewa wannan rantsuwa rantsuwa ce suka yi ta karya to a nan sai a samu mutum biyu daga cikin mafiya kusaci da shi mamacin wanda ya wasiyar kenan sai su tsaya su yi rantsuwa da Allah su tabbatar da cewa rantsuwar su ta fi gaskiya game da waɗannan rantsuwa ta waɗannan kenan waɗannan sai a mayar musu da rantsuwar su a watsar da ita kenan a karɓi ta waɗannan kuma sun cancanci abin da aka yi rantsuwar to shine a takaice wato malam ya zo da wato wannan ya yi wannan babi akan wannan aya kenan ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum kenan dan haka kuma anan abin da muke so mu gane ita wannan aya tana nuna shaida ko kuma shaida ta kafiri tana halatta ne amma a cikin hali daya daya a cikin halin bulaguro a inda babu wani musulmi amma in har ana zaune lafiya kuma akwai wani musulmi to baya halatta a karfi shaida ta kafiri akan musulmi an gane ko domin kafiri ba adali ba ne shi kuma yana daga cikin kenan sharɗa na shaida shine adala babu qada'il wasiy duyun al-mayyit bi ghairi mahdarin min al-waratha قال حدثنا محمد بن السابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس أنه قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أهد وترك الست بنات وترك عليه دينا فلما هدره جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوت فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمهما بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي أنا والله راد أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي تمرًا فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة قال أبو عبد الله أقروا بي أي هيجوا بي fa'abraina bainahum al'adawata wal baghdha wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na cewa wanda aka masa wasiya yana iya biyan bashin mamaci ba tare da halartar wato magadansa ba an gane ko misali mutum ne kafin Allah ya masa rasuwa sai yi wasiyar cewa da wane da wane da wane da wane suna bi na bashi ya masa wannan wasiya to a lokacin da shi wanda ya wasiya Allah ya masa rasuwa shi wanda aka ma wasiya yana iya ɗaukan dukiyar shi wannan mamaci ya biya masa bashin da yake kansa ba tare da cewa su waɗannan magada ma sun halarta an gane ko ba ma sai sun zo ba yana iya ɗaukan wannan dukiya ya biya masa bashi ya biya masa bashi kuma in ya biya yayi ba dole ba sai suna nan shine yace babu qaba'il wasi duyunal mayyit babi ne wanda ke bayani game da halaccin shi wanda aka masa wasiya ya biya basukan da ke kan mamaci bigayen mahadarin minal warasa ba tare da halartowar su magadan shi mamacin ba ba tare da suna nan ba sai ya ɗau iya abin da yake na bashin da ake bin wannan mamaci ya biya masa shi ne a nan malam ya zo da hadisin amir ibn shirahil ash-sha'abi ke faɗa cewa jabir ibn abdullah al-ansari allah ya ƙara musu yadda ya bani labarin cewa anna abahu lalle mahaifinsa wato abdullah ibn haram al'ansari ustushhida yawma uhud ya samu shahada a ranar yakin uhudu Allah ya karɓi rayuwarsa wa taraka sitta banati ya bar ‘ya'yansa mata guda shida an gane ko a cikin ‘ya'yansa kenan sai da ya bar mata guda shida wa taraka alaihi dainan kuma ya bar bashi mai yawa a kansa falamma hadarahu jizazun nakhli lokacin da yankar 'ya'yan itace na dabino wato yayi an gane ku domin shi mahaifin ya bara musu gona to lokacin da wannan dabino ya yi ‘ya'ya lokacin yankar ‘ya'yan ya yi shi ne ya ce falamma hadarahu jizazun nakli lokacin yankar ‘ya'yan iccen dabino da ya yi jabir ya ce a taitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qult na ce da shi ya rasulallah ya manzan Allah kada alimta tabbas ka yi sani anna wali anna walidi lalle mahaifina abdullah ustushi da yau ma'ul Allah ya karbi rayuwarsa a ranar yakin uhud wa taraka alaihi dainan kasiran kuma ya bar bashi mai yawa a kansa ya ce wa inni uhibbu an yara gurama ya ce ya rasulallahi ina so ka zo a lokacin da zan biya su bashinsu su waɗanda suke alhurama masu bin mahaifina bashi wato su ga fuskarka ko sa ɗan tausaya mu lafazin alhurama jam'i ne na garim in aka ce garim wanda yake bin bashi kenan an gane ko amma in aka ce algarin wanda kuma nauyin bashi yake kan shi kamar yadda can ubangiji ta'ala ya zano yana daga cikin waɗanda suka cancanci a ba su dukiyar zakka su ne algarimi waɗanda ke akwai nauyin bashi a kansu a nan shi jabir allah ya ƙara masa yadda ya nemi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo domin su waɗanda suke bin mahaifinsa bashi in har sun ga fuskar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kenan za su ɗan tausaya masa kenan su ɗan sassauta masa domin sun matsa masa lamba sun takura masa a farko to shi ne yace wa inni uhibbu an yarakal gurama yace ya rasulullahi ina son su waɗanda suke bin mahaifina bashi wato su ga fuskar ka ko sun dan tausaya qala sai manzon Allah yace da Jabir izhab fa baydir kullu tamri ala nahiyati wanda kar mu manta a riwaya da ta gabata shi jabir ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lallashe su ko sun dan sauƙaƙa mishi su karɓi abin da ya samu abin da ya yi saura kuma su yafe da manzon Allah ya nemi alhurma a gunsu na cewa su wannan suka ce a su haƙƙinsu suke su to shine kuma a nan ya ce ka zo domin su ga fuskar ka kenan ko sun ɗan tausaya mu to shine sai manzo Allah ya ce masa izhab tafi fa baidir kulla tamrin ala nahiya kowane dabino idan ka yanki manzo Allah ya ce kai bagar shi a gefe guda an gane ko lafazin baidar shine ma'ana wurin da ake tara dabino domin akan shimfiɗa wato icce na dabino reshen shi kenan wanda ake kira jirin idan aka jejjera da kabar kenan in aka yanko dabino kuma a kan shi ake tarawa a yi bagar shi an gane ko shine ake kiran shi kenan rahogo a hausa kenan inda ake tara dabino kenan kafin a wannan fin shi bayan an yanki shine yace fa baidir manzon Allah yace kai bagar kulla tamrin kowane dabino idan ka yanke ala nahiyatin a bangare guda karka kwatsa su jabir ya ce fafa'alt ya ce sai na yi aikata kamar yadda manzon Allah ya umarce ni thumma da autuhu sannan sai na kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ce ya zo kuma waɗanda suke bin mahaifina ba shi su ma na yi alkawari da su na ce kowa ya zo muka yi alkawari da su kina rana kaza da sassafe kowa ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo su ma suka zo falamma nazaru ilaihi da suka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a gun a tsaye ugurubi tilka sa'a wato a lokacin nan sai aka fusatar da su ma'ana aka motsa kenan wannan kinsu kushinsu sai suke ganin cewa ai ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo domin a ɗan sassauta masa a lokacin nan ma kawai sai suka haro masa shi ne ya ce ugurubi wato sai aka haro da su gare ni tilka sa'a a wannan lokaci suka ta da jijiyoyin wuya kowa kawai so yake a biya shi wanda su a harko so suka yi in an auna an ba su in bai kai ba biyan su kenan har gona a hada a ba su to shine yace falan ma nazaru ilaihi lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kalle shi gashi ya zo gun ugurubi wato sai aka haro da su gare ni tilka sa'a a wannan lokaci kowa sai ya haro kawai ya yi tsaye falan ma ra'a ma yasna'una a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da suke aikatawa sun haro ma jabir babu wani sassauci kuma babu wani alamin yafe masa wani abu bafa haula a azama huma baidara wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kewaya bagar da tafi kowace baga a cikin gonar salasa marrat manzon Allah sai da ya zagaya ta so uku duk tarin da ya na dabino kashi kashi manzon Allah sai ya diba wanne ne yafi kowanne yawa a ciki bagar manzon Allah sai ya zo ya kewaya ta so uku ثم جلس عليه sannan manzon Allah sai ya hau kan dabinan ya zauna kan bagar ثم قال sannan sai ya faɗa ga Jabir sai ya ce ud'u ashaba kirawo mutanenka ma'ana wanda suke bin mahaifinka ba shi kirawo su a lokacin nan Jabir ya ce ku zo manzon Allah ya ce auna musu kowa auna mishi abin da yake bin mahaifinka fa ma zala yakilu lahum jabir bai gushe ba yana auna musu yana auna musu kowa ya matso a auna mashi iya abin da yake bin mahaifin jabir ya ce hatta addallahu amanata walidi sai da Allah ya bayar da amanar da ke kan mahaifina saboda shi ba shi amana ne bayar da amana ko wannan wajibi ne inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha shine yace hatta addallahu amanata walidi sai da Allah ya biya amanar da take kan mahaifina ya ce wa ana wallahi radin an yi addiya Allahu amanata walidi jabir ya ce wallahi ni na yarda na amince Allah ya biya amanar da take kan mahaifina wala arji'u ila ikwati tamratan yace daidai da dabino daya yace kada na koma da shi ga yan uwana ma'ana dangi na ma'ana dangi wannan yan uwana kenan waɗanda kenan ma- mamaci wannan mahaifi na ya mutu ya bar su yace wallahi na yarda duk abin da mahaifin na ya mallaka na dabinon gaba daya a biya waɗanda suke bin shi bashi daidai da dabino ɗaya kar in dawo da shi wanda a yau inda za a faɗa ga wasu magada a ce duk abin da mamacinku ya mallaka a biya masa bashi ba za su yarda ba ba za su yarda ba wanda a yau ya kai kawai in mutum Allah ya masa rasuwa farko abinda mutane suke kawai su abinda ya bari kenan su gado maganar a biya masa bashi ma bai mata su ba wanda kuma biya masa wannan bashi wajibi don haka a nan shi jabir ya ce wallahi na yarda na amince Allah ya biya amanar da take kan mahaifina ya ce daidai da dabino ɗaya kada na koma da shi zuwa ga ɗan uwana ya ce fasalima wallahi albayadiru kulluha dukkan sauran bagogin na dabino gaba ɗayansu suka kubuta ba abin da aka ɗauka a ciki ya ce hatta anni anzura hatta anni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annahu lam yanqus lam yanqus tamratun wahida yace wallahi bagar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hau kanta ya zauna wanda a ita ne na auna na biya dukkan waɗanda suke bin mahaifina bashi ya ce wallahi ka ce daidai da ɗan dabino ɗaya bai ragu ba daga cikinta wanda bayan an biya duk wanda yake bin mahaifin shi bashi sai da aka auna kuma saura sai da ya samu wajen tiya dubu da ɗari shida bayan duk an biya jama'a to kaga wannan in sun san wata ba su san wata ba sun ga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an nemi cewa su dan saukaka sun nuna cewa su fa ba maganar su sassauta su abinda suke jira a auna musu inda bino ya kare kuma a yi kudin gona a biya su gona kenan sun karbe da bino sun karbe gona to shine Jabir ya ce falan mara ama ya suna una yayin da manzon Allah ya ga abin da suke aikatawa babu wani alamar sassauci tare da su to shine sai ya diba a cikin bagogin da aka yi wace baga tafi kowace yawa manzon Allah sai ya zo ya zagaya ta yi kewaya ta so uku sannan sai ya hau kan dabinan ya zauna wanda dabinan ya samu albarka a sababin shafar gangan jiki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda wannan wata mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda alama ce mai tabbatar da gaskiyar annabtar shi da manzancin shi wanda ga ya dabinan a idon bai kai ba dabinan gonar gaba ɗaya ya biya bashin da ake bin mahaifin jabir amma sai ga ya a tari ɗaya aka biya duk wani mai haƙƙi haƙƙin shi kuma dabinan ya kasance kamar yadda yake ka ce daidai da ɗan dabino ɗaya jabiru ce ba a ɗauka ba bayan haka kamar yadda bayani ya gabata sai da ya auna sai da ya samu tiya dubu da ɗari shida bayan an biya duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa to don haka a nan abin da muke so mu gane kaga jabir ai shi ne mahaifinsa ya masa wasiyar cewa ga bashin da yake kan shi kuma jabir ya biya bashin na mahaifinsa ba tare da cewa ɗan uwanshi suna halarci waɗanda suke magada kenan don haka a nan kenan shi wanda aka masa wasiya yana iya biya ma mamaci bashin da yake kan shi ba sai ya kirawo su magadan wannan mamaci ba sai sun halarta ba shi ne malin ya yi babin anan in ya yi haka kenan ya yi in kuma ya kira yesu ya kirawo su fala ba laifi shi ne malin ke faɗa cewa kalimar ugurubi aihi jubi shine kawai sai aka haru da su kenan suka haru mu suka nuna kawai haƙƙinsu suke so shine kamar yayi istishhar da fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul maida fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ubangiji ta'ala yace sai muka motsa wato gaba da kiyayya tsakaninsu an gane ko tahayyiju shay shine ka motsa shi ka hargitsa shi shine yace fa agraina wato sai muka saka gaba da kiyayya tsakankaninsu har zuwa ranar kiyama nan muka zo ƙarshen wannan littafi wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك